أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوى أيومنا بيرق وتنبيو hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kamar yadda kuka sani duk ranar lahadi bayan sallar idi muna gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na imam malik da ke niya mai wadata a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da goma zuwa aya ta ɗari da sha ɗaya a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da goma sha ɗaya zuwa aya ta ɗari da goma sha biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya karbi rayukan mu muna akan musulunci kuma Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا إذ قال الحواريون ذا فقوما إذ قال الحواريون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين نعم أساتين ده يقباتا ‘yan uwa sun kawo mini wani tuntukan harshe da ya gudana a cikin tafsiri na cewa lokacin da muka ce fir'auna ya yi iddi'a'in wato uluhiyya ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi kuma muka ce ya iddi'a'in rububiyya to wajen mu ce fir'auna ya iddi'a'in rububiyya sai muka ce Musa kamar da yan uwa suka ce ya iddi'a'in wato rububiyya ko wajen uluhiyya ne dan haka dai wannan tuntuɓin harshe ne dama annabi Musa an tura shi ne zuwa ga fir'auna to wani lokaci wajen ka jawo wato kangararren wanda an ka tura ba sai suna annabin ya biyo muna fatan Allah shi muna tsari da irin waɗannan kurakuran abu na biyu kan bayanan da suka gabata kan aya waccan wadda ta yi zancen wato shahada da kuma wasiya mun kawo asar ko mun kawo bayanin ibnu kasir na cewa akwai iskali a cikin ta iskalin da yasa ibnu jarir rahimahullahu ta'ala ce akwai iskali saboda ya za a ɗaukan masu shahada kuma su zamanto masu wasiya shahadatu bainakum hinal wasiya shi yasa abin sai zo da iskali amma wannan ba matsala bace su masu shaida ne kuma su waɗanda aka wato waɗanda aka yi ma wasiya ne babu matsala domin mutum na iya ɗaukar sifofi daban-daban ko ba haka nan bane mutum na iya zamantowa musulmi ya zamanto mumini ya zamanto qaniti innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat duk mutum guda yana iya sifantuwa da su an gane ko to akwai kuma hadisin da muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar لا تسألوهم عن شيء ككو تنبي أهل الكتاب ولا أبو فيخبروكم بحق فتكذبوه أن قال كو فتكذبوا به سباكو لابار واتو غسكيا سيكو قريتا أو بباطل فتصدقوه كو سباكو لابار ƙarya sai ku gaskata ta wannan ya nuna hukuncin isra'iliyat in mun samu nassi ya ƙaryata za mu ƙaryata in nassi ya gaskata za mu gaskata in ba mu samu nassin da ya gaskata ba ko ya ƙaryata to mu kame bakin mu domin kada mu zo mu ƙaryata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ina fata an fahimce ni kaga wannan shi zai ba mu ka'idar kaifiyatu ta'amul ma'al isra'iliyat ya za mu yi mu'amala da isra'iliyat da suka zo kaji ya ce in suka ba ku labari tana yiwa su ba ku labarin gaskiya ku ƙaryata ko su ba ku labarin ƙarya ku gaskata saboda mi saboda cikin litata wato cikin alqur'ani ko ta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya gaskatar da shi kuma babu abin da ya ƙaryatar da shi da haka sai an yi hasara da wannan an gane ko lokacin da muna cikin tafsiri kuma na cikin suratul ma'ida wajen innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiuna wajen i'rabi a cikin suratul nisa mun yi bayani da wato dalla dalla amma da muka zo nan sai muka yi shi a gurguje wato i'rabin an dan wato takaita shi to ka san wani in an ka takaita nan ne yake samun wurin shiga dama in suna ya zama to jam'u muzakkaru salim yujarru wa yunsabu bil ya'i wa yurfa'u bil wawi to wajen sai muka kawo cewa kamar majruri ne amma a halin nasba mu kawo i'rabin ba to rashin kawo shi shine sa wani yace ai wuri kaza an taba kaban na kaza Allah shi mun mai kyau sannan kuma wajen tafsirin wasu alaihim ibn ya'wan bil haqq mun ce alqur'ani yana kawo bil haqqi da gaskiya to in ma bai kawo shi ba ita bil haqqi din nan dumniyan tabbatatta sannan alqur'ani duka shi gaskiya ne ina fata an fahimce ni to muna son irin waɗannan bayanan saboda kada waɗansu abubuwa su taso daga baya Allah subhanahu wata'ala ya gane da mu Allah subhanahu wata'ala ce id qala al hawariyuna lokacin da hawariyawa suka ce ina fata an fahimce ni al hawariyun jam'i ne na hawari ya samo asali daga al hawar shine al bayadu al khalis abinda yake fari kal kal kal malamai suka ce dalilin ne yasa aka sanya musu suna hawariyin kanu qassarin sun kasance mutane ne waɗanda suke masu wankin tufafi yuhawwiruna siya suna wanke sutura ko kuma ma'ana suna rina su kuma wato wata kala amma dai ko wanki ko kuma menene dai suna ta'amuli da wato kaya shi yasa aka sanya musu suna hawariyuna ashe kaga wannan masu taimaka ma addini zaka iske mafi yawancin su mutane ne masu karamin aiki masu wadata ba su cika zuwa su kawo tasu gudunmuwa cikin addini ba sai addini yayi karfi ana samun ɗaiɗaiku daga cikin su amma dai mai hali babba mafi yawanci sai in sun ga al'umma ta karɓa da su ko ba da su ba za a yi suka gansu sun zo alhali ko ya kamata tun farko su kawo nasu gudunmuwa don haka da shi yasa aka sanya musu suna hawariyuna an gane ko shine ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wato man ya'tini bi khabaril qaum wa zai zo min da labarin mutane nan alƙaumu mutane wa ake nufi ana nufin yahudawa yawmal ahzab ranar da za a yi yakin ahzab radda kafirai suka kewaye madina suka yi mata ƙawanya suna so su zo su kai hari su kashe dukkan musulman da a ciki su kuma yahudawa dama munafikai ne an san da cewa tana iya su shirya wani abu daga ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya kawo mini labarin su qala zubairu ana zubair ibn al-awwam yace ni zan zo in kawo maka labarin su ثم قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ya'tini bi khabari alqaum wa zai zo min da labarin su da akwai matsala yanzu sun ga cewa an kewaye Madina kaga musulmi ba su da karfi sannan shiga ka leko asiri abu ne mai matsala tunda tana yiwa a kama ka kuma tana yiwa wato a kashe ka Zubairu dai har yanzu Ibn al-Awwam fa qala Zubairu ana ce ni fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce likul inna likulli nabiyyin hawariya ko wani annabi yana da hawari ma'ana mai taimakonsa wanda yake tsaye ya bada ransa wato saboda wannan wanda yake goyon bayansa ko yake binsa wa hawari zubairu to ni hawari na shine zubairu wannan riwaya ce ta sahih muslim wato riwaya ce ta Imam Bukhari amma wato riwaya ta Imam Muslim sai ya ce nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya daga murya yayi kira cikin mutane shine nadaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce li kulli nabiyyin hawariyun kaga waccan riwaya ta fara da inna waga ko ta fara ta sahih Muslim da wato li kulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair wato wanda yake hawari na shine Az-Zubair an gane ko waɗannan hawariyawa su ne suka taimaki annabi isa alaihi salam ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah suka ce mu ne zamu taimaka ma addinin Allah ina fata an fahimce ni to kuma dalilin da yasa Allah ya kawo labarin su dan mu yi koyi da su an gane fa tashabbahu bil kirami in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku yi koyi da manya manyan mutane an gane ko in ba ku samu cin musu ba ba ku kai gare su ba don mi domin koyi da mutane na gari shi ma samun cin nasara ne ko ba haka ba shi yasa Allah fada a cikin suratul saf ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallah kama qala isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah kaga abin da yasa aka ba mu labarin su saboda mu yi koyi da su إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم لوكتين ده حواريا وسوكتي يا كي عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم كوبا هكبا هل رمو يوسيكا كم جكينكا يا عيسى ابن مريم يا كي عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة, مائدة من السماء wato qira'a bi muke da sunan akwai hal tastati'u rabbaka akwai hal yastati'u rabbuka ina fata an fahimta wannan wanda a tare da ku alkur'ani da kuke rike da shi hal yastati'u ko ba haka nan bane kuma rabbuka yana da damma amma qira'a ta imamu al-kisa'i aliyu al-kisa'i rahimahullahu ta'ala hal tastati'u rabbaka to kaga in wannan qira'a ita ka saba ji baka saba jin wancan ba sai ka ce mi sai ka ce an tabka banna babu banna ko kaɗan daga ciki ina fata an fahimce ni malamai sun yi taujihin waɗannan qira'at in an ka ce hal yastati'u rabbuka ko hal tastati'u wato tastati'u rabbaka sai ya zamanto yastati'u rabbuka shine fa'ili tastati'u rabbaka ya zamanto maf'ulun bihi to dukkan su waɗannan qira'o'in kuma sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to sai malamai suka ce in mun ka ce hal yastati'u rabbuka nan su'al ne anil fi'li la anil qudrah hal yastati'u rabbuka wato hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka an gane ko zai aikata ba wai shin ubangijinka yana da ikon ya aikata ba ma'ana shin ubangijinka zai yi maka da'a ko ko hal tastati'u u rabbaka wai hal tastati'u an tas'ala rabbak kana da ikon wato zaka iya tambayar ubangijin kai ya muna kaza domin mi domin annabi Isa bai shakka kudura Allah hawariyawa ba su shakka kudura Allah na sunan da tabbataccen imani ina fata an fahimce ni shi yasa wadansu malamai suka ce nan za a kaddara su'al hal tastati'u su'ala rabbika an gane ko in mun ce hal tastati'u amma in mun ce hal yastati'u shin tambaya ne ma'ana wato su'alun anil fi'li la anil qudra suna tambaya ne akan shin Allah zai yi ba suna tambayar Allah ko zai iya ko ba zai iya ba ko dan adam zai iya tambayar mutum ko ba haka ba yace shin wane kana iya yi min kaza alhali ko ya san kana iyawa amma ma'ana shin za ka yi min yake bukata kun fahimci wannan da kyau dan kan wani ya zai ce maka a to ai hawariya wanda aka ce suna da imani to kakana anka kuma suka tambayi har Allah zai iya ba zai iya bane shin har Allah zai yi ko ba zai yi ba shine abin nufi mun fahimci wannan da kyau yan uwa ka aje ayi wasa da hankalin mutane domin waɗannan suna daga cikin ayatul mutashabihat wannan za ka ga waɗansu suna kafa hujja da su akan cewa waɗansu mutane ayi shakka akan imanin su alhali ko Allah ya bada tabbaci akan imanin su mun fahimci wannan in kana son wannan alqur'ani ya kame sallai akwai kisoshi da dama da suka kama da irin wannan kissa an gane ko in muka ɗauki kissan wannan bawa Allah da ya zo shuɗe akan wani gari ko ba haka ba wanda wasu suna cewa uzairu ne amma nasi bai tabbata cewa uzairu bane da aka zo aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha ko nunshiruha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kaga yace anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha kuma daga baya yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kenan wannan wato shi zai nuna maka akwai bambanci tsakanin da ilmul yaqin an gane ko da haqqul yaqin da ainul yaqin in an ce ilmul yaqin abu ne kana da tabbacin sanin shi an gane ko sannan kuma akwai haqqul yaqin abinda ya tabbata tabbas tabbas gaskiya ne to akwai kuma ainul yaqin abinda zaka gani yanzu kaga jahannama a wajen mumini an gane ko haqqul yaqin ce don alqur'ani ya bada labarin ta ilmul yaqin ce domin yayi imani da akwai ta ranar da kuma zai ganin ta ta zama to mi ta zama to ainul yaqin mun fahimci wannan da kyau a dan kawai ya juya da kai ga sunan waɗannan sun tambaye irin wannan abubuwan hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama ko ba haka ba shin ubangijinka zai karba maka koko zai aikata mu ne sabkar da ma'ida an gane in an ce ma'ida shine table ko table wanda akwai abinci a samansa wato in ya zamanto da'am abinci an gane ko khiwan ko khawan kamar yadda malamai suke faɗa na- na lugha in an ce khiwan ko khawan shine table ko table wanda babu abinci samansa to lokacin da aka ɗauko abinci aka aza saman table ya koma ma'ida ina fata an fahimta kenan nan sun tambayi ba khiwanu sun ka tambaya ba ko khawanu sun da malaman lokacin sun ce ana cewa khiwanu ko khawan wato khawanu ma at-ta'am tusamma ma'ida an gane ko to don haka hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama qala ittaqullaha in kuntum mu'minin annabi isa alaihi salam yace ma mutanensa ittaqullaha ku ji tsoron Allah an gane ko in kuntum mu'minina in kuna da cikakken imani qalu nuridu an na'kula minha
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين qalu suka ce nuridu an na'kula minha muna son mu ci daga gare ta wa tatma'inna qulubuna zukatan mu su samu natsuwa an gane ma'ana natsuwa saman natsuwa natsuwa ta imani tare da natsuwa ta samun mu'ayana an gane ko domin hawariyuna ba su kai annabi Ibrahim alaihi salamu imani ba ko sun kai gare shi imani amma Allah ya ba mu labari wa id qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin li yatma inna qalbi ko ba haka ba kaga annabi ibrahima Allah ya kira shi duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yayi koyi da annabi ibrahima thumma auhayna ilayka an tattabi millata ibrahima hanifa amma kaga ce rabbi arini kayfa tuhyil mauta Allah ka nuna mini garin da garin in gani yadda kake rayar da matacce a Allah ce awalam tu'min shin baka yi imani bane qala bala yace tabbas Allah na yi imani walakin li yatma inna qalbi ina son in gani an gane ko to kaga wannan ya nuna maka cewa ashe tambayar da suka yi ba dan ba su da imani bane shi yasa da annabi Isa ce ittaqullaha in kuntum mu'minina ko ba haka ba dan a nuna maka cewa ba dan ra saboda rashin imani bane domin a- in mutum ya tambayi har Allah zai yi ko har Allah na da iko kaga to nan akwai istibab abin kamar ya shiga cikin biyu shin sun tambaya ne kan kudura Allah ko ko sun tambaya Allah zai aikata musu to yanzu in kuntum mu'minin tunda ya musu wannan tambaya sai suka fito da abin baro baro nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wanda shine wato ido suna da wani tasiri suna da tasirin da wato in lokacin abu ya faru dan adam na ganin shi ya fi masa tasiri bisa ga labarin da ake bashi shi yasa ma cikin larabci suke cewa laysal khabaru kal muayana ko kal iyan labari bai iya zamantowa daidai da abin da kana gani yanzu da za a baka labarin wani mutum ya mutu ko za a baka labarin wani accident ko da ka tabbatar da gaskiya ne ba dai bane da a ce kana kallon abin ganin da gani ga kissa kuma ta annabi ibrahima ga zakariya ya tambayi allah ko ba haka ba allah ce zan baka da yace qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir ba zakariya yana shakka kudura ubangiji bane a'a kamar yana mamakin ta wace hanya za a bashi ina fatan kun fahimce ni annabi musa alaihi salam a cikin suratul taha allah ya bamu labari wa ma a'jalaka an qaumika ya musa قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعض من بعدك وأضلهم السامري to kaga lokacin da Allah ya ba annabi Musa alaihi salamu labarin mutanen shi sun fata an gane ko faraja Musa ila qaumihi ghadban asifa ran shi ya baci amma annabi Musa hankalin shi bai ƙara tashi ba sai lokacin da ya zo iske su suna wannan bauta Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul a'raf Allah ce walam ma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a ajiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi can an bashi a taura ko ba bashi ba amma bai jefar da waɗannan alluna da Allah ya bashi ba ko ba haka ba amma da ya zo yagga suna yi wa alqal alwaha kushi sai ya rufe masa zuciya har ya kai inda ya yi jifa da littattafan attaura ko wato allunan attaura kamar dai ba ko wato ayoyin Allah da yake ciki ba to in wannan yana nuna maka cewa ganin da ya yi shi ya masa tasiri duk da yake Allah ya bashi labari can ya yarda da maganar Allah amma da can ya kamata a ce yayi da ce kamata a ce ya yarda Allah ya taho amma sai da ya zo ya gani garin da garin sannan ya aikata wannan to dan haka kan wani mutum yanzu ya ce maka a'a aina an ce hawariyuna kaza kaza kaza kaza kaza akwai wato misalai cikin alqur'ani masu yawa kissa ta zakariya in ka dauka ga ta nan ina fata an fahimce ni annabi yayi mamaki maryam ma da yaga abinci bane ta ce anna laki hada yana mamaki kaga annaban Allah wasu yin mamaki amma ba dan sun san kamar Allah subhanahu wataala ba zai yi bane an gane ko Allah ya gane da mu qalu nuridu an na'kula minha suka ce muna son mu ci daga gare ta wa tatma'inna qulubuna zukatan mu su samu natsuwa wa na'lama an qad sadaqtana mu tabbatar da cewa an qad sadaqtana kai muna wato kai muna gaskiya nan ba gaskiya ba cikin al'amarin Allah a'a kai annabin Allah ne ina fata an fahimce ni domin al'ada ce in mutane sun roki wata wani abu annabin su ya roki ubangiji Allah subhanahu wataala zai karba musu domin dama annabin ya zama to mai shiryar da su ne kida in sun roki abu in annabin bai da sani akan shi ko ko bai da iko akai wa za a roko Allah subhanahu wataala wa nakuna alaiha min shahidin ranar tashin alkiyama ko kuma mu zama to masu shaida akan ta tun da nan duniya ba ma sai an tare ranar tashin alkiyama ba wani yace an ce ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce qala isa ibn maryam قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين to yanzu tunda annabi Isa alaihi salam ya fahimci bukatar su ba shakka suka yi ba cikin kudurar ubangiji amma suna roƙo ne ubangiji ya ba su ko ya wato kawo musu qala Isa ibn Maryam sai Isa dan Maryam yace Allahumma ya Allah asalin shi Allahu ne sai an ka ƙara mimun domin wato ita mimun din nan badalita ta harfin nida'i asalin shi sai a ce ya Allahu ko ba haka ba to yanzu tunda an shafe ya'un an gane ko sai an ka kawo mimun kambacinta madadinta shine Allahumma shi yasa malamai jamhurin malaman lugha sun tafi cewa ba a hada badali da mubdal minhu ma'ana bai yiwa kace ya Allahumma domin ita mimun din matsayin ya'un din take kaga bai yiwa ruka hada su tare yace Allahumma ya Allah anzil alaina Allah Allahumma rabbana ya Allah ubangijin mu kaga ya amfani da wato sifofi guda biyu na ubangiji sifa ta uluhiyya da sifa ta mi ta rububiyya an gane sai ya kaddamar da uluhiyya akan rububiyya domin ita rububiyya muttafaqa alaiha an gane ko kowa da kowa ya yarda Allah shi halitta mai da kasai amma inda matsalar take abota ma Allah subhanahu wataala shi kadai shi yasa zaka ga inji malaman tafsiri musamman malaman tafsirul mawdu'i suke cewa duk inda ka ji rububiyya to in ka kasa kunnai zaka ji uluhiyya na tafi in ka ji uluhiyya in ka kasa kunnai zaka ji rububiyya na tafi domin mi domin zaka ga da rububiyya talazum ne bainahuma an gane ko akwai lazimtar juna tsakankanin su ba sa rabuwa don mi don saboda wanda ya halitta shi ya cancanta a bauta mai kenan ko a ce ku bauta ma ubangijin da ya halicce ku shi kaɗai cancanta a bauta mishi ko ku bauta ma Allah shi kaɗai cancanta a bauta mai don shine ubangijin ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كاغا اعبدوا العبادة أنا أنا نشون أبوتا ما الله شكالي توحيدي نمي نألوهية الذي خلقكم والذين من قبلكم الخلق شكو منني توحيدي نربوبية duk in ka ɗauki alkur'ani haka za ka gani zai kawo tauhidul uluhiyya ko da dimniyan ko ko musarrahan bihi ko ya zamanto kai sai ka kwantar da hankalinka wa ilahukum ilahun wahid nan tauhidin menene uluhiyya ko لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أما ضد هكا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله da haka ɗauki duk alkur'ani in ka ɗauka la takadu in ji malamai suka ce babu wata sufa da zaka ɗauka da ka ji rububiya uluhiyya na tafi an gane ko qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa والله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله haka ne yake tafi amman yujibul mutarra idza da'ahu amman ja'ala al-ardha qararan duka bi su a ilahum Allah a ilahum Allah a ilahum Allah saboda ka gane cewa akwai talazumi tsakanin su ba yadda za a yi duk da Fatiha aya ta farko mi tace alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta farko a cikin Fatiha kaga alhamdulillahi tauhidin uluhiyya ne rabbil alamin tauhidin rububiyya ne قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية ملك الناس إله الناس توحيد الألوهية ده أبن القرآن يقول إذا شيء يليكي قال عيسى بن مريم Isa ɗan Maryam yake cewa Annabi Isa alaihi salam Allahumma ya Allah rabbana ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama ka saukan muna ma'ida tebur wanda yake da tare da abinci muka ce wato sai an hada abubuwa guda biyu ke zamantowa ma'ida an gane ko minas sama'i daga sama ta kunu lana wannan ma'ida za ta kasance gare mu idan ta zamanto idi gare mu an gane ko in an ce id malaman lugu suka ce asalin shi wato wawun ne domin ada ya udu ake cewa shi ne abin da ya dawo an sanya ma wato ranar idi suna idi saboda tana dawo a kowace shekara an gane ko wato wato sallah karama za ta sake dawowa sai zaman to eid an gane ko to amma limujana satil kasra domin kasra ta gabaci wawun to sai an ka maida ta mi sai aka maida ta iya'un wanda dama haka dai halin luga yake tafiya kamar yanzu misali in ka dauki mizan an gane ko wato asalin wannan asalin wannan ya'un wawun ne asalin shi mizan domin daga wazana ne yazinu amma saboda kasra ta zo gaban wawun to sai ta koma mizan to nan ma ya kamata a ce ud an gane ko to amma da yake kasra ta gabaci wawun kaga ba a cewa ud akwai nauyi sai an ka ce yi shi yasa cikin larabci sai ka fahimci wannan kaga ada ya'udu yana ɗaukar ma'ana abu ya dawo ada ya'udu yana nufin abu ya kasance ma'ana bai taba kasancewa ba amma ya kasance an gane ko qad iftaraina ala allahi kadiba in udna fi millatikum ba'da idna jana allah minha annabi shu'aib yake magana ka ko ga annabi shu'aib bai taba zama mutuwa kan kafirci ba ko ba haka ba wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina kaga sun kace ko ko za ku kasance ba wai dan saboda annabawa ba sun kasance kasance akan yadda wadansu malaman tafsiri suka faɗa wadansu kuma suka ce a'a sun kalli jama'a su ne waɗanda suka kasa sun kasa sun ka kasance akan wannan aqida sun shasa suka yi musu magana akan wannan an gane ko sannan kuma wato ada ya'udu yana iya ɗaukan an ziyarci marashin lafiya shi yasa an ce iyadatul marid ko ba haka nan bane a je a ga marashin lafiya lokacin da bai da lafiya a larabci akwai matsala sai kai hasara zaka iske fi'ili guda wani lokaci ma'anonin shi za su iya canzawa saboda ta hanyar tasrifi wani lokaci ma sai an tsaye da masdar kaga ada ya'udu idan ada ya'udu audatan ada ya'udu iyadatan kaga duk in ba an ce ga masdar ba ko siyaki ba da zai gadar da kai wannan an fahimci wannan da kyau kama qala qala yaqulu yake cewa man qala qala Allah kafara man qala qala Allah kafara kaga ai shiga matsala ko ba haka dan bane to qala kala biyu ce akwai qala yaqulu qawlan akwai qala yaqilu qailulata kaga man qala duk wanda yace qala Allah Allah yayi baccin rana domin kala ya kiru ne kafara ya kafirta to amma yan jami'a masu wasa da luga kawai sai su ce maka fassara muna wannan kaga sai ka shiga cikin rikici takunu lana idan zai kasance idi gare mu an gane ko li awwalina ibnu kasir yake cewa qala suddiyu siddiyu yake cewa أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا ذا مركي ينن دا wannan table kin ya sabka ko table an gane ko na abinci za mu rike shi matsayin idi nu'azzimuhu nahnu wa man ba'dana za mu girmama shi da mu da waɗanda suke bayan mu wa qala sufyan ath-thawri inji ibnu kathir sufyan ath-thawri yake cewa yani yawman nusalli fihi rana ce da zamu yi sallah a ciki to dama kuma idi ai tana tare da sallah ko ba haka ba inda ba ana nufin kawai bai an doke shi kamar sallah irin ta farin ciki wa qala qatada imamu qatada yake cewa aradu an yakuna li aqibihim min ba'dihim kenan sun ce wa akhirina wato saboda zuriyar su da za ta zo bayan su wa an salman al-farisi daga salman al-farisi an karbo wato izatun lana wa liman ba'dana zai zamanto wa'azi gare mu kuma ya zamanto wa'azi ga waɗanda za su zo bayan mu an gane ko domin mi domin wannan abin da za a saukar mu in mun gade shi zai zamanto ni'ima gare mu an gane domin ni'ima ga iyaye za su ɗayin naso ta kai zuwa ga 'ya'ya ko ba haka ba kamar yadda in muka duba cikin alkur'ani wani lokaci yahuda wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tunatar da su ni'imarsa a gare shi wato ni'imarsa a gare su ba wai wanda ya kansu kai tsaye ba wanda ya kan iyayensu an gane ko akwai wanda zai gaya musu kai tsaye akwai wanda kuma iyayensu ake gaya musu an gane ko ya ce wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su al'azab kaga najjaynakum min ali fir'auna alhali ko wannan lokaci babu fir'auna babu samata fir'auna babu labarin fir'auna sai dai wanda yazo a cikin alqur'ani ingantacce an gane ko to amma inda iyayensu basu tsira ba da su ba za a same su ba an gane ko to dan haka in mutum yana kyautata ma mahaifinka to kamar kai ne yake kyautata ma mu da matsalar mu mutanen duniya na yanzu in dai ba kai aka yi ba to ba ai ba wannan shine babban matsala mutum ya kyautata ma mahaifinka ya kyautata ma mahaifiyarka ya kyautata ma naka ya yi musu dubu amma tun da kai bai dunkulo ya baka ba to na mai bai yi kyau ba wannan wauta ce bai yiwuwa kowa ya kowa alkhairi ni tana yiwuwa wanda zai mun alkhairi bai yi masauran yan uwana ba shi kuma wani zai iya masauran yan uwana bai yi min ba kenan duka sai mu hada namu amma mutanen yanzu a'a in dai ka alkhairi sai ka yi musu in baka yi musu ba in duk duniya gaba ɗaya kama kowa alkhairi shi kadai baka yi ma ba to sunan kamar wace ko ba haka nan bane in ya samu damar zage kasa ya zage ka kaga wannan babban wauta ce gari Allah ya gane da mu an gane ko sannan kuma waqila ibn kathir yace waɗansu malamai kaga nan ya kawo shi kila an ce wato kafiyatul li awwalina wa akhirina ta isa ta zamanto aya gare mu an gane ko ta ishe mu wato abinda zai sa mu yi imani li awwalina ga na farkon mu wa akhirina da na karshen mu wa ayatan minka har yanzu da ibnu kasir yace dalilan ya zamanto alama tansibuhu ala qudratika wanda zaka kafa shi akan ikonka alal ashiya'i akan cewa kai Allah kana da iko akan komai ko da labari ake ji to yanzu yanzu an ga abin nan wa ala ijabatika sannan kuma ya zamanto dalili akan karbawarka da'awati kira na da imani annabi isa ko addu'ar da nayi fa yusaddiquni fi ma uballighu anka sai su gaskanta ni akan abin da ni gabatar tunda yanzu in akwai mai ma ja da baya da baya in ya ga haka zai ce tabbas tabbas wannan gaskiya ne ina fata an fahimta a nan kafin mu ci gaba cikin tafsiri akwai mas'ala da ya kamata mu hankalta a cikin wannan aya wace mas'ala ce shine mas'ala ta idi takunu lana idan li awwalina wa akhirina to shin yanzu in muka ce an saukar don akwai saɓani za mu zo kan shi in an saukar to mu yanzu idin mu na li'awwali na wa akhiri na ya kawo gare su ko bai kawo gare mu ba tunda yanzu muna yin idul adha kuma muna yin idul fitri to shin tun nasu ne a idul adha mun san cewa ba daga gare su yake ba an gane ko sannan idul fitri mun san cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ai ba su suka fara yi ba to kaga wannan zai nuna cewa wannan idin nasu in ma mun kaddara cewa an saukar to ba su bane muke nan gayi dan kawai ne je an ce awwali da wa akhirina ce annabi Isa shine gare shi ne aka samu wannan kakkai wannan kuskure ina fatan kun fahimta da kyau hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Anas dan Malik ya rawaito shi qala yace qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-Madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin Madina walahum yaumani yal'abuna fihi ma suna da kwanaki guda biyu da suke yin wasa a ciki fa qala ma hadhan al-yawman yace me waɗannan kwanakin guda biyu da abin da suka kumsa qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliya mun kasance muna wasa a cikin su muna sallah a lokacin jahiliya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna Allah qad abdalakum khairan minhuma Allah ya musanya muku da mafi alkhairi ya canza muku da mafi alkhairi daga gare su an gane ko ko mu ce ya canza muku da alkhairi daga gare su domin mi domin idi na jahilci ko ba haka ba ai babu wani alkhairi a cikin sa ko akwai alkhairi ba shari'a bace يوم الأضحى رانا صلى ببا ويوم الفطر دكما لانا صلى كرما wannan idi ne wanda ya tabbata a cikin shari'ar mu imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi sannan kuma imam al-hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak sannan kuma imam al-baihaqi ya kawo shi a cikin shu'abul iman amma riwaya ta imam an-nisa'i sai aka ce kana lakum manzo Allah sai ce kun kasance kuna da kwanaki ba tambaye su yayi ba ina fata an fahimce ni to kaga wani mai karyata da zai ce to kai kai cikin wani hadisi an ce ya tambaye su wani kuma sai ce musu kana lakum kun kasance kuna da kwanaki a'a wato labari lokacin da ya ce kana lakum lokacin ya yi tambaya an ba shi labari kenan tana yiwuwa lokacin ya tambaye su suka ba shi labari suna da a cikin jahiliya wata tawaga wadda a gaban shi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu labari daga baya wata ta zo wadansu malamai suka ce a'a ai ba wani abu bane wannan tana fassara waccan nan kana lakum ma'ana tambaya ce a kana lakum ne an yi hasfikin na alhamza a cikin larabci ana iya shafe alhamza saboda wato dalili zai bayyana ta tambaya ina fata an fahimce ni za ka iske wani lokaci ba ka alhamza ba amma alhamza tabbas ana iya kaddara ta falan ma janna alaihi lailu la aka kaban qala hadha rabbi annabi ibrahim kaga ce hadha rabbi malamai suka ce nan sai ka kaddara alhamza ai a hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji wanda ya kamata in bauta ba to dan haka hadisin bai ci karo juna ba mun samu idi guda biyu sai waɗansu malamai suka yi saɓani bakin waɗannan idi guda biyu muke da su waɗansu malamai suka ce a'a muna da idi guda uku domin akwai hadisi na ibnu abbas allah ya ƙara yadda a gare shi da babansa daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ishtama'a idani fi yawmikum hadha wata rana ne da idi an gane ko da kuma juma'a sai suka haɗu rana guda faman sha'a sai manzo Allah ta sanar yace wanda ya ga dama ajza'ahu min al-jumu'a kenan idin ya isar masa daga jumu'a amma wa inna mujammi'una insha Allah mu amma za mu yi sallar jumu'a wannan hadisi ne wanda Ibn Majah ya ruwaito shi Abu Dawuda ya ruwaito shi Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin al-Mustadrak amma riwaya ta Imam al-Hakim ta Abu Hurairah ce anan sai wata suka ce to nan ya ce idani kaga wannan ya nuna cewa yawmul jumu'a shi ma idi ne kenan sai a ce muna da idi guda uku idin sati da idi na shekara guda biyu wadansu malamai suka ce a kawai ya dai kira shi idani littaglibi idi dai guda biyu ranar sallah babba da ran sallah karma an gane ko to a nan akwai matsaloli da dama da yawa daga cikin malamai an ka ce an ce ran jumu'a mutum ba sai yayi jumu'a ba za ka ji rigima ta tashi ko ba haka nan bane a yi ta fitintunnu a yi ta fitintunnu amma fitina ba kai zage-zage bayi cin mutunci bayi mu koma mu nasoshi mu yi karatu mu ba da dalilai kada ya zamanto adawa kada wani ka ɓoye wani abu wanda kake son ka kai gare shi don ka ci mutuncin mutane addinin musulunci wanda duk yayi wannan wallahi ba zai kai labari wannan hadisi ne wanda yana cikin ibnu maja hadisi ne yana cikin sunan abi dawuda hadisi ne wanda imamul hakim ya kawo shi kuma malaman hadisi tabbas sun tabbatar da wannan hadisi ya inganta musamman sheikh nasiruddin albani to biya matsala ya ce wanda ya ga dama ya yi wato ya zo ya juma'a wanda ya ga dama kar ya amma wani sai ya cirata ya ce a'a bai yadda ba bai yadda ba in muka duba har cikin muwatsa na Imam Malik ya kawo asar daga Abi Ubayd Abi Ubayd sunansa Sa'ad ibn Ubayd Az-Zuhri wato tabi'i ne wanda yake babba sananne shi wannan tabi'in yake cewa ya kawo wato labarin yayi sallar Idi tare da wato Umar ibn al-Khattab radiyallahu an sannan kuma ya bada labarin cewa yayi sallar Idi tare da Sayyidina Uthman qala thumma shahidtu al-Ida can ta Umar ce amma zamu kawo ta Sayyidina Uthman don ita ke da alaka da bayanin mu ni halarci Idi ma'a Uthman ibn Affan ma'a Uthman ibn Affan tare da Uthman dan Affan fa salla sai yayi sallah thumma sarafa sai ya juya bada baya kaga nan zancen Idi kenan fa khataba sannan yayi khutuba faƙala kenan ya juyo ba ya ba da bai tafi gida faƙala ya ce innahu qad istama alakum fi yawmikum hadha idani yau idi guda biyu sun hadu faman ahabba min ahli aliya wanda ya so daga mutanen aliya aliya wato abin nan ne wani wata unguwa zamu ce an gane ko a cikin garin Madina ba aliya ba wata kafira mawaƙiya da a can kasar Amerika min ahli aliya an yantazira aljum'a falyantazirha wanda yake son ya jira juma'a ya tsaya juma'a ya tsaya wa man ahabba an yarja fal yarja wanda yake son ya koma ya koma faqad azintu lakum la muku izini wannan asar ne tabi'i ne ruwaito shi amma kuma ya nuna marfu'i ne dan sayyidina Usman bai da izinin ya dauke ma mutane wata ibada wadda Allah subhanahu wataala ya dora musu to kaga wannan muwatta ne na Imam Malik wanda yake jin cewa bai ma yarda ba da sunan abi dawud bai yarda da ibnu majah ba to ya koma cikin muwatta imamu malik gashi imamu malik ya kawo shi kuma ingantacce ne illa sabanin da aka yi wallahu a'lam shine cewa shin mutumin da bai zo sallar juma'a ba zai yi azhar ko ba zai yi azhar ba tunda nan ya ce faman sha'a duk wanda ya so ajza'ahu min al-jumu'ati ya isa mishi daga juma'a ma'ana kenan zai yi sallah azhar ko ba zai yi ba akwai sabani wadansu malamai suka ce za a yi sallah azhar domin tunda baka yi juma'a ba azhar ya kamata kai ko ba haka ba wadansu malamai suka ce a ko baka yi ba duka irin ya dauke ma amma dai zance mafi inganci ne dai abin da karkasa gare shi zaka yi sallah azhar ina fata an fahimce don saboda nan ne zaka hita daga cikin al-khuruj min al-uhda sannan kuma kai ihtiyat an gane ko a kai sallar azhar amma ba wajibi bane ka je kai sallar juma'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun fahimci wannan da kyau Allah ya ganar da mu kuma ba a rigima da mutane ka abin da ba su fahimta ba addini kaɗan kaɗan ne ake fahimtar sa ko ba haka ba akwai abubuwa da dama da aka yi rigima a kansu yanzu lokaci ya kai ba a rigima da an ce makarantar mata aure haramun ce ko ba haka bane a tar da mata kaso ya karantar da su wa karna fi buyutukunna Allah ya ce wai wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatul ula to kai yanzu fita neman ilimi shine jahiliya aka zo wannan ya kare waɗanda ke cewa makarantun nan haramun ne yau kasu suna yi ko ba su yi aka zo aka ce hijabi ƙarya ne ko ba haka aka ce ba ga ayat ta alqur'ani qarar ko ya san da ita ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhay wa kana Allahu ghafurur rahima amma aka zo aka yi ta zage zage karshe kuma yanzu hatta da gaye MC bai yarda ya aure wanda ba ta sawa hijabi saboda abinda muke son ku gane kai dai kai bayani ka tsaya kai bayani tsakaninka da Allah inda kai yi kuskure ka ce wurin da nayi kuskure ka bari addinin Allah Allah zai kashi inda yake so to amma mu rigimar sai ka iske wani yana da adawa da wani bai da hanyar da zai latsewa ya zage shi ko ya ci mutuncinsa sai ya bi ta wannan sai ya zo da sunan addini malamai suna rikici can tsakankanin su karshen ta kuɗi sun taba hada su ko kuma mata ta taba hada su ko wani matsayi ya taba hada su amma sai su lade da ayoyin alkur'ani don su zagi da iyayen wasu ko ku zagi wasu wannan ba addini bane kuma duk yadda kai wallahi Allah zai tona ma asiri Allah subhanahu wataala ya Allah wato wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya sa abin da yake cikin zukatanka shin kai dan mutane su gane addini ko ko kai dan ka tozartar da wani in ka boye ma mutane to shi ubangijin da ya halice ka ba za ka boye masa ba kuma Allah ba zai sa albarka ba sai wanda ya aiki don Allah تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا الله سبحانه وتعالى كأرض تدمو وأنت خير الرازقين الله كيني ما في الخير ما سو أرض التاوى الله شيني أرض التاوى يو يا أرض التاغوبي يا أرض التاجيبي يا أرض التاغاتا إن من أو أرض التاوى wato bada wato halitta arziki an gane ko da bada arziki hakikatan to nan wa anta khairur raziki na babu mai bada arziki in ba kai ba amma in mun dauki cewa Allah ya ba bayan shi dama in ya ba su so bayar to dan ba a siffanta Allah bayarwa irin ta Allah da ta bayansa domin da aikin bawa da aikin Allah ba su zama ɗaya. An gane ko? To khairun razikina shin su bayu suna arzikawa babu mai arzikawa sai Allah hakikatan. An gane ko? To waɗansu malamai su suka ɗauka akan at-taslimul jadali ko a kaddarta su suna bayarwa in Allah ya basu. To amma kuma Allah shine mafi alkhairin masu arzikawa. Don inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Allah bai lissafawa. Da wuya kaga mutum yayi maka kyauta babbar kyauta wadda babu lissafi a cikinta don yanzu babu mai ɗaukar biliyan guda ya baka ko ba haka nan bane mutum da yana iya akwai kuɗi cikin aljihu dai bai san ko nawa bane amma ya san ko nawa ya fito da su sai ya dumbula ya dumbula ko ya kwashe duka ya baka ko da ya dan taba ya ba wasu ko da bai ba amma dai a ce ya zo ya dauko biliyan guda ko da ya lissafa ya baka yana yiwa abu ne wanda ba zai taba yiwa ba ga dan adam sannan arzikawa ta Allah arziki ne na Allah subhanahu wataala shi ya halicci arzikin shi ke bayar da shi sannan duk wanda an ka ba an bashi ne a matsayin mai riƙon ƙwarya ko mutuwa zai barta masu abu su gada ko kuma ya talauce tun yana da rai shi yasa da dukiyar ta mutane ce da mai kuɗi bai zan talaka ba da talaka kuma bai zan mai kuɗi ba don babu mai son talauci ko ba haka nan bane amma Allah ce mustakhlafi na fi an gane an sanya ku zamanto khalifa an ba ku riƙon ƙwariya za a ga abin da za ku yi kafin ka mutu ko kuma kafin Allah ya kwace ya ba wani qala Allahu inni munazziruhu alaikum قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله الله سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم قو إني منزلها عليكم إمام عاصم ده إمام نافع da imam ibnu amir da imam abu ja'far sun karanta munazziluha alaikum an gane sai ya zamanto ismul fa'il ne na nazzala yunazzilu tanzilan an gane ko amma wato qala allah inni munziluha alaikum na sauran qurra guda shidda da bamu kawo ba an gane ko munziluha wato sai ya zamanto ismul fa'il ne amma kuma na anzala yunzilu inzala kowanne daga cikin su masdar na ruba'i in an ce masdar wato shine asalin inda aka kira to fi'ili a larabce inda ya wuce fi'ili sulasi ba harafi uku ba to qiyasi ne sulasi na an ka ce mafi yawancin shi akwai ba mu'azamai sun ittifaki ba wato qiyasi bane ma'ana ba iya qiyasin sa amma yana da taqrib yadda za a iya kusantar da shi kaga yanzu in ka dauki anzala duk wanda zai zo akan wannan wazani wazani dai ne anzala yunzilu inzalan an gane ko أفهم يفهم إفهاما أدغم يدغم إدغاما أكثر يكثر إكثارا شيكو نزل ينزل تنزيلا قدر يقدر تقديرا ميز يميز تمييزا كما أقرأ بني بني مقارا وني دمر يدمر تدميرا to da haka menene bambancin su a tsarin larabci in an ce anzala bai kai nazzala karfi ba suka ce alhamza ba ta kai karfin shadda ba domin in ce nazzala akwai wato nau'i na karfi amma in ce anzala kamar bai kai gare shi karfi ba amma a cikin larabci in an ce anzala ana nufin abin da an kasafkar da shi lokaci guda in an ce nazzala ana nufin abin da aka saukar da shi lokaci daban daban daban daban daban an gane ko shi yasa a cikin suratul Ali Imran da Allah ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi kaga alqur'ani ya sauka ne a cikin lokaci daban-daban an gane ko nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yaday wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudan linnas kaga wa anzala at-taurata wal injil at-taura lokaci guda injila lokaci guda alqur'ani shekara 20 uku ko ashirin da biyu da watanni waɗansu shi yasa suka cewa akwai kuskure ba kuskure ba ne dama tun da watanni sun hauce a ce ashirin da uku an gane ko wanda kuma ya kwale da ce ce ashirin da biyu da wata biyar da yan kwanaki kamar da malamai suka yi lissafi to amma sai suka ce ana iya ɗaukowa wani a aza wurin wani ana iya ɗaukowa anzala a kawo wurin nazzala ana ɗaukar nazzala a kawo anzala amma game da alƙur'ani sai mun fahimci cewa in an ka ce Allah nazzala alƙur'an ana nufin an sabkar da shi daga sama ta duniya zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 22 ko 23 da muke cewa 22 da watanni ko mu ce 23 tun da watannin sun haura an gane ko amma in an ka ce anzala ana nufin an ɗauko shi daga lauhil mahfuz an gane ko zuwa ga sama'ud duniya baitul ma'mur to nan ake samun sabani sai ka jona ce a'a dan me za a ce an saukar da alqur'ani daga sama ta bakwai zuwa ga sama ta farko a'a nassoshi ingantattu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas akwai wani malami ma da ya bincike kan riwayoyin ya bi su dai bayan dai an gane ko dalla dalla ko filla filla kamar da suke faɗa ya tabbatar da cewa waɗannan soshin sun inganta kuma abu ne wanda wato mimma mimma laysa lirra'i fihi majan ra'ayi bai iya shiga cikin wannan al'amari tunda ibnu abbas ba mala'iki bane bai san abin da yake faruwa ba balle yazo ya bada labarin an dauko shi daga can an kawo sai in ya samu cikakken labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan da kyau da haka qala Allah inni munazziruha alaikum ko munziluha alaikum Allah ce zan saukan muku da ita amma fa man yakfur ba'du minkum duk wanda ya kafirce daga cikin ku bayan wannan fa inni u'adhibuhu tabbas ni zan azabtar da shi azaban wata azaba la u'adhibuhu ahadan min alalamin babu wanda zai yi ma azaba daga ciki bayina irin wannan azaba malamai tafsiri sai suka yi sabani anan shin a duniya ko a lahira in an ce la u'adhibuhu ahadan min alalamin wadansu malamai suka ce nan ana nufin an gane azaba ce ta duniya waɗanda suka faɗi wannan suka ce an saukar da ita sai waɗansu suka kafirce sai Allah ya mayar da su birrai an gane ko haka na sun kai rabtu tsakanin ayoyi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada taghut to daga gare su ko aka mai da su khanazir aka mai da su khanazir afwan ma'ana aladu to bayan su kuma ba a taba sake mayar da wata al'umma aladu ba kenan fa inni u'adhibu azaban la u'adhibu ahadan min al-alamin ba zan yi mishi irin wannan ba an gane ko to wannan shi ne abinda waɗansu malamai suka yi suka tafi akan shi kenan khanazir ne ba kai da ba sai dai waɗansu malamai irin su ibnu jarir tabari suka ce a'a akwai asar daga abdullahi dan amr radiyallahu anhu yake cewa ashaddu nasi azaban yawm alqiyama salasa mutanen da suka fi ko dan mi azaba ran tashi alkiyama mutum uku ne almunafiquna munafiqai dan Allah ce innal munafiqina fi darki alasfali minan nari wa lan tajid lahum nasira sannan wa man kafara min ashabil ma'ida da wanda ya kafirta daga mutanen ma'ida an gane waɗanda suka abin nan wa alu fir'aun da mutanen fir'aun su waɗannan mutanen ma'ida fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin isu ko mutanen fir'aun wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kuma mun san cewa azaba ne hawa hawa ce don Allah ce summa lanahnu a'lamu bil ladina hum aula bi hasiliya an gane ko kuma dama tabbas azabar lahira ta ta duniya dan ta duniya duk azabar da za a yi ma ba ta wuce da ka mutu shikenan ba a dauki gawar akai cikin wuta a kona ta zan toka ta zan habbi shikenan bayan ka kota azaba a to ta Allah ta fi wannan yawa ta hanyar zafin wutar domin wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada faɗa a cikin hadisin Abi Huraira yake cewa narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam wagga wuta da muke amfani da ita kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na ƙarfin wutar jahannama an gane ko akwai riwaya ta imam muslim wacce riwaya ta imam bukhari ce yace narukum hadihi wannan wuta ta ku allati yuqid ibn adam wanda dan adam yake hasawa ko yake hurawa ko kunnawa ko cinnawa juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam a kasa kashi saba'in kashi ɗaya ne daga cikin kashi ɗaya na wutar jahannama an gane ko a cikin irwaya imamul bukhari qila ya rasulullah in kana la kafiya sahabbai suka ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko wannan kashi ɗaya din ta isa a riwaya ta imam muslim qalu wallahi in kana la kafiya ya rasulullah lalle ko wannan guda ɗaya din ta isa an gane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin riwaya ta Imam Bukhari fuddilat alaihinna bi tis'in bi tis'atin wa sittina juz'a an fifitar da ita da wato yanki ko kaso 69 kafin a ƙara ɗaya 70 kulluhunna mislu harriha dukkan su suna matsayin wannan wuta a cikin riwaya ta Imam Muslim fa in wato fuddilat fa innaha fuddilat alaiha an fifita ta to sai wasu malamai suka ce to kai hattara anan wagga riwaya da anka zo anka ce fuddilat alaihinna to an ce alaihinna to alaihin na wuta nawa ne alhali ko wutar duniya da an ka faɗa an ce wuta guda ce ko ba haka ba to kuma riwaya ta musulun an ce fuddilat alaiha waɗansu malamai suka ce a'a to ai dama wutar duniya ɗai ce da haka fuddilat alaiha tana yi riwaya ta imamul bukhari ce fuddilat alaihinna rawi ne yamman ta ce fuddilat alaihinna malamai suka ce ko an ce fuddilat alaiha ko an ce fuddilat alaihinna kai dan qur'aniyuna babu wata matsala anan an gane ko da an ka ce fuddilat alaiha an kalli wutar da ke cikin duniya da aka ce fuddilat alaihinna an kalli wutar duniya ba jinsi ɗaya ba ce ma'ana an yi amfani da ita wuri daban daban daban daban sai ce to kamin hujja sai mu ce bari yanzu ana baka hujja a cikin alqur'ani mai girma abin da yasa kuka muna kafa hujja saboda waɗannan mutanen sun jahilci alqur'anin da larabcin shi suke karatar da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul an'am a cikin suratul nahl afwan Allah ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi ko ba ka bari amma a cikin suratul mu'minuna sai yace nusqikum mimma fi butuniha to mimma fi butunihi al'an'am mimma fi butuniha al'an'am to da an ka ce fi butunihin nan al'an'ama ya kamata ya zanto mu'annas wai abinda ake son a ce mika mimma fi butunihi jinsul an'am domin jinsi na an'am ba guda bane inda ake shan nono su ko ba kanan bane samaniya ta azwaj min ad-dha'n ithnayn wa min al-ma'd ithnayn wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqar ithnayn to an ka dauki matayen su ai jinsin su daban-daban ne ba jinsi guda bane sai sa Allah ce nusqikum mimma fi butunihi amma da ce nuskikum mimma fi butuniha nan ya kalli su an'am wato lafazi ne wanda yake na mu'annas mace to wannan mace ita ce za a ciro nata to nan da an kace alaihinna saboda wutar duniya an kakkasa ta ana amfani da ita wuri wato gurare daban-daban kun gane ko da an kace alaiha an kalli in an tara ta wuri daya kuma za ta zama wuta daya mun fahimci wannan da kyau kan wani yazo ya kare ta ma hadisi ka yarda to kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an fifita ta hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi tsakanin Imam al-Bukhari da Muslim kulluha mithlu harriha tan ko kulluhunna kowanne daga cikin su wato kowanne juz'i na wutar jahannama yana matsayin karfin daidai wuta ta duniya sai a hada ta 70 a ce za a kada nan ba ai mishi azaba dan adam zai dauka wannan jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah to anan sai malamai suka ce jam'i tsakankanin su azaba ta ranar tashar alkiyama hauhawa ce tunda Allah subhanahu wataala ya faɗi thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula bi hasiriya adirci ne na Allah to amma waɗannan guda uku in mun ce ba wato ba a saukar da wannan abin ba ko ko an saukar da shi an gane ko an samu da sun kafirta tunda tana yi wa Allah ya sabkar da wannan abin amma kuma ba su kafirta sun yi imani da Allah to amma in mun kaddarta tunda fa man yakfur yace sharadi ta an gane ko tana yi wa a sabkar ba su kafirta ba to shin da mutanen fir'auna da Allah ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'adab da munafiqai da Allah ce innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira da waɗannan a kaddarta in an samu wanda ya kafirta daga cikin su in mun dauki wannan ko ba haka ba kuma mun dauki cewa ba azaba ce ta duniya ba to fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin wanne ne fi tsananin azaba sai malamai suka ce to abin da ya kamata a dauka tunda duk dai azabar su ta karshe ta sai a ce suna gida guda ina fata an fahimce ni da su waɗannan in sun kafirta din da mutanen fir'auna da almunafiqun za a tattara su a wuri guda sai su zamanto dukkan su cikin bayi babu mai azaba irin tasu an gane ko amma in mun dauki azaba ta duniya to sai ya zamanto la u'adhibu ahadan min alalamina kenan min alami zamanihim daga mutanen da annabi zamanin su kamar yadda ibnu kasir ya faɗa malam ya fara nuna mini lokaci ya fara matsowa to da haka nan ya kamata mu aje karatu sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala sura ta fara ban kwana da mu za mu karasa in Allah ya ba mu iko da nasara abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana akwai wani dan uwa da yake zuwa sauraron tafsiri nan ana kiransa Idrisa yana zuwa yana sauraron tafsiri kuma yana halartar karatuttuka da dama Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya gafarta mu mutan musulmi gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh